أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي رفع بعض خلقه على بعض درجات وميز بين الخبيث والطيب بالدلائل والسمات الذي وفقنا للاعتقاد والتسليم والمحبة في أوليائه ذوي القربات وجعل الثناء عليهم جالبا لجميع الخيرات أحمده حمد من علم أن الفضل بيده يهديه من يشاء من المخلوقات والصلاة والسلام على صاحب الدلائل والهجج النيرات سيدنا مولانا محمد المبعوث بالآيات البينات وعلى آله الطيبين الطاهرين أولي الأباءات وأصحاب الهداة المهتدين ذوي القربات ورضي الله تبارك وتعالى عن مولانا الختم أبي البركات ممد الأولياء والأقداب وساقيهم من الأزل إلى ما ليس له نهايات مولانا أحمد بن محمد بن سالم أبي المواهب الخفيات والجليات وعن خليفته وصاحب فيدته ووارثه في جميع ما له من محاسن الصفات صاحب الفتح والنصر والعلم والفيوضات شيخ الإسلام برهام يس كاشف الكربات ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات والبركات وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المواهب والضمانات أما بعد دع الفلاح إلى النجاح دعاني بمقال هال في معين معاني يا من تهير في مهامه أمره يبجي الهدى والأمن طول زماني إن كنت تعمل للسعادة والرضا والعز والإقبال دون تواني ومنع لغاية كل قصد عاجلا فأمد إلى المولى العظيم الشاني شيخ المشائك بهر كل حقيقة ورقيقة عايدنها الأزهاني نجل الرسول المصطفى وخليفة في الكون دود السر والإعلان ختم الولاية دودها ومناطها قدب الأوالم قوسها التجاني الأروة الوثقى التي من نالها نال السعادة وارتقى في الآن وسيد الأقداب وهم مدها لا فيد إلا منه بالتهتان هو خاتم هو فاتح هو مانه هو بالعجائب منبئ ببيان هو بالغيوب منبأ في سره كهف الأنام وغنية اللهفان من بهره كل المشائك ترتوي وبسره كل ينال أماني في الحشر يوضع منبر لجلوسه من نور رب واحد منان فيه لجنة لك ضامن والهجر فيه ضمانة النيران a yan uwa musulmi masu sauraron mu maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu zadakum Allahu maghfiratan wa faidatan wa rahma wa tawfiqan wa sitran wa ri'aya idan ba ku manta ba a jiya muna magana bisa wani haske wanda ya bullo daga saman goshin Shehu Tijani Allah ya kara mar yadda wanda ake kiransa nuru bawariqul fathil mubin فبرقت بوارق الفتح عليه وظهرت خوارق الإز لديه فكان يفتتن من مرآه لحسنه جميع من رآه فأقبل الناس عليه وزجر وشرد الفرار عنهم ونفر wannan fatihi a jiya mun fara bayani a kansu cewa wato buɗe-buɗe ne guda uku da Allah tabaraka wa ta'ala yake yi wa bawa akwai fatuhun qarib akwai fatuhun mubin akwai fatuhun mutlak menene ma'anan fathi cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya gusar da hijabai ga barin bawa ya shigar da shi halararsa to wannan bawa ya samu fathi hijaban guda nawa ne hijaban dubu ɗari ne da dubu sittin da biyar dubu ɗari da dubu sittin da biyar duk wanda ya shiga ɗariƙa ƙoƙarinsa kenan ya rika kyakketa waɗannan shamakai yana farfasa su yana farfasa su har ya rika jin motsin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kusa da shi amma hayaniya ko zagin wani wanda ba dariƙa ko wasu abubuwa daban ko wasu ƙungiyoyi da ake ta yi ko wasu menene wannan duka dariƙa bata san su ba ana da yin su ne kawai amma waɗannan hijaban su ake sawa a gaba amfanin shiga dariƙa kenan waɗannan zikirorin mizan ne da ake harbin waɗannan shamakai dan su fashe bawa ya samu haɗuwa da saidul wujudi tun bai mutu ba dukkan zikirorin da ake gani na ɗariƙa akwai hijaban da suke fasawa istighfari akwai shamakin da yake ketawa da shi ake samun fatuhun karib salatin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hijaban da yake ketawa da shi ake samun fatuhun mubin la ilaha illallah akwai hijaban da yake fasawa da shi ake samun fatuhun mutlak saboda haka idan dan ɗariƙa ya mai da hankalinsa akan wannan to sai ka ga duk abin da waliyai suke faɗi sai ka ga yana ganin su akan kansa daga rannan ya kubuta daga hayaniyan mutane ɗariƙa gaskiya ne au ba gaskiya bane ɗariƙa wane ne au ba abin da ya damai da wannan shi yana da yaƙini akan abin da yake mafi yawancin musu da jayayya rashin yaƙini ne yake kawo shi idan yaƙini ya tabbata a zuciya ba bai jayayya da kowa ba maganan muƙabala ko raddi ko wani zagi ko wani habaici duka babu wannan ai an wuce wurin an wuce wurin ai ita ɗariƙa idan bawa ya shige ta so ake ya gane bai da maƙiya sai hudu annafsu wal hawa wa duniya wa shaidan da zuciya ta nafsu al'amaratu bisu'i da kuma hawa san zuciya sai shaidan sai kuma duniya ubangiji ma ya gaya mana shaidan ne makimu inna shaidana lakum aduwun fattake zuwa aduwan amma magana wai wani mutum mahasadi wani mai girma wani wane ne in kaga mutum yana damuwa da wai wasu makiyansa a gefe suna kananan maganganu ya yi kama da su ne in ka fi karfin mutum ka fi karfinsa kawai ka bashi ta kananan maganganunsa saboda haka ba kyau wanda yake so ya riski ainihin lubbu-lubbun ɗariƙa ya zauna yana wa jayayya wani mukabala wani raddi wani waye ya mutu wani wane ne ya tashi wani wane ne kaza daidai wani wane ne ba daidai ba kai ka zama akan daidai kawai kai ka zama akan daidai to manufar shine keta waɗannan shamakai guda dubu ɗari da dubu sittin da biyar Allahumma ftaha baini wa bainahum fatha wa najjini wa mamma iya minal mu'minin Allah tabaraka ta'ala ya yi bayanin waɗannan buɗe-buɗe guda uku fatuhun karib fatuhun mubin fatuhun mutlak domin ka bai da ka sani addinin namu ai makamai uku ne da shi islam iman ihsan manazil masaukai kuma suma guda tara kowane mukami yana da masauki guda uku musulunci yana da tuba yana da istikama yana da takawa imani yana da sidku yana da ikilasi yana da dumanina ihsani yana da muraƙaba yana da mushahada yana da ma'rifa to abin da ake so idan ka samu fatuhun karib a musulunci in Allah ya yarda za ka samu sauka a manzilul taubati manzilul istiqamati manzilul taqwa hakanan in ka samu buɗi shine fatuhun mubin a maqamul iman to in Allah da za ka samu daman sauka a masaukin ikilasi da sirku da dumanina hakanan kuma idan bawa ya samu daman zuwa gidan ihsani to zai samu daman sauka a masaukin muraƙaba da mushahada da ma'arifa shi fatuhun karib din nan na farko kamar yadda muka faɗi a jiya cewa babu wanda zai shiga ɗariƙa sai idan ya samu fatuhun karib yasa ba a matsa kowa duk wanda kaga ya zo zai shiga to ya samu fatuhun karib ne menene fatuhun karib shine alkashfu an asrarul af'al Allah ya yi maka shamaki ka dinga ganin asiran ayyuka yadda suke faruwa to wannan ko an rike ka sai ka je ka shiga ba abin da zai hana ka shiga idan bawa ya shiga dariƙa ya lazimci yawan istighfari salati la ilaha illallah yana girmama iyayensa yana kula da sallah akan lokaci cikin jam'i to shikenan sai ka ga Allah tabaraka ta'ala ya yaye masa shamakan nan ana ƙara yaye masa su sai ya samu alkashfu an asrarus sifati to daga nan sai ka ga bawa yana kwaɗayin sai yayi tarbiyya shi yasa in ka ga mutum ya zauna yana magana cewa shi ba ruwansa da wani tarbiya shi ba zai tarbiya ba shi kaza bai samu alkashfu an asraru sifati bane ba ra'ayi bane ai mutum ya ce ni ba na ra'ayi ko an ka samu wannan yayewar ko kana ra'ayi ko ba ka ra'ayi sai ka yi to daga nan ne fa bayan mutum ya samu ya yi tarbiya shikenan sai bawa sai ya samu alkashfu an asraru zati to daga nan bakinsa ba za ka je yana zagin wani ba ba za ka ga yana kushe wani ba ba za ka gani yana ganin aibin wani ba in zai ga aibi na shi zai gani kawai shi fatuhun karib ana samun sa ne ta hanyar kiyaye martabar shari'atul mudahhara shi kuma fatuhun mubin ana samun sa ne ta hanyar kiyaye dariqatul mukarrama shi kuma fatuhun mutlaq ana samun sa ne ta hanyar kiyaye haqiqatul muazzama saboda haka fatuhun karib da shi ake samun ilmul yaqini shi kuma fatun mubin da shi ake samun ainul yaqini shi kuma fatun mutlak da shi ake samun haqqul yaqini da fatun qaribun bawa yake rabuwa da shirkun jaliyun da fatun mubinun bawa yake rabuwa da shirkun khafiyun da fatun mutlak bawa yake rabuwa da shirkun akhfa saboda ka waɗannan fatahoyi guda uku dukkan su Allah tabaraka taala ya ambace su a cikin littafinsa mabuwayi zaka ji ya ambaci fatuhun qarib nasrun min Allah wa fatuhun qarib ya ambaci fatuhun mubin inna fatana laka fathan mubina sannan ya ambaci fatuhun mutlak shine idza jaa nasrullahi wal fathu yana da kyau a karanta su ayoyin domin musulmi ya ji dan ya neme su kowane buɗi yan uwa musulmi maza da mata kowa ya kokari ya nema ya nemi fatun karibun din ya nemi fatun mubinun din ya nemi fatun mutlak din bismillah بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا بسم الله الرحمن الرحيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم صدق الله العظيم الحمد لله muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da ya arzuta mu da waɗannan buɗe-buɗe guda uku albarka annabar rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato yadda abubuwan yake tafiya a cikin al'ummar musulmi duk malaman da suka samu fatuhun qarib to su ake kira al'ulama'u dan ba kowane malami ba ne ake ce mai malami duk da al'adar mutane da an ji karatu kawai malami ne amma ba haka abin yake ba akwai waɗanda su 'yan hayaniya ne kawai malamai masu tsoron Allah waɗanda suka samu fatuhun karib su ake kira al'ulama'u su suna iya yin wa'azi kaji suna ɗan taɓa zagi a ciki da habaici da sauransu amma jama'ar malaman da suka samu fatuhun mubin su in za su yi wa'azi za ka ɗauka ba su san mamakiyinsu ba ba su san kowa ba abin da yake gabansu shi suke faɗi Allah da annabi kawai gaba da waɗannan kuma malaman da suka samu fatuhun mutlak wato fatul akbari to su ba za ma ka ji suna wa'azin ba su shiru kawai duk wanda ya zo kusa da su da mummunar ɗabi'a za ka ga ba sai sun ce bari ba zai bari kawai hakanan kafiri ko arne ko ba ma guje da ya haɗu da su a wuri zai zo ya musulunta ba sai ya ji wani wa'azin su ko ya abin nan yanayin su kurum da ya gani zai musulunta su ake kira alkubara'u su malamai na farko ana kiran su al'ulama'u malamai na biyu masu wa'azi da zagi ana kiran su al'ulama'u masu wa'azi ba zagi ana kiransu alhukama'u waɗanda su kuma ba sa wa'azin suna shiryar da mutane ne da aikinsu da halinsu kawai in kana neman wa'azi zo ka ga aikinmu kawai ko ka zo ka ga halinmu su ake kira alkubara'u to haka al'amarin yake lokacin da maulana shekha mara tijani allah ya kara mar yadda ya samu fatun mubin domin an sani ya samu fatun karibun tun yana ainu madi tun yana ainu madi tun lokacin da ya haddan alkur'ani din nan kuma ya shiga karatu wurin sai dima brook a wannan tsakanin zuwa bakin shekara ashirin ya samu fatuhun karib to daga shekara ashirin zuwa bakin shekara arba'in to daga nan ne shehu ya samu fatuhun mubin to daga arba'in din nan har zuwa tamanin da ya yi a rayuwar shi ya samu fatuhul akbar fatuhun mutlak yasa zaka ga shirinsa ya yawa gaba ɗaya yadda ka san Allah bai halicci halitta ba shi Allah ne kawai a gabansa to a lokacin da shi ya samu fatihi na tsakiya fatihi wato mubini sai ya zama mutane suna yawan zuwa wurinsa domin duk mutumin da yake da wannan fatahin zaka ga mutane suna yawan girmama shi kuma ba dalili in ka tambaye su dalili ba su sani ba yara ƙanana zaka ga suna ƙaunarsa hakanan duk dai wanda bai da wata damuwa ko kuma wanda ba a dasa masa wani abu a zuciya ba to sai ya ji zuciyarsa tana ƙaunar wannan mutumin in ka ga zuciya ba ta son mutumin to an gaya ma zuciyar wani abu ne amma an kyale zuciyar haka kawai wallahi sai taso wannan mutum to daga nan ne sai ka ga sai a rika tunani kamar ko wani abu yayi ko yana wanka da rubutu ne ko yana shafa turare ne ko yana haka dai ai ta yi ai ta yi maganganu dai haka ba wannan bane fatuhun mubin lokacin da shehu tijani ya sami wannan fatihi sai ya zama ana yawan zuwa wurinsa ziyara ana shafa hannunsa ana shafa a fuska sai yana cewa kulluna wahidun fil ihtiyaji ila ma yahsulu bihi al intifa fala ma'ana li da'wal mashikha illa su'ul ibtida dukkan mu ɗaya ne da ni da ku babu wani wanda ya fi wani wanda ya fi tsoron Allah shi ya fi so da a cikin neman bukata da neman amfani da ni da ku ɗaya ne yadda kuke neman amfani ni ma shi nake nema babu wata ma'ana a cikin da'awar shehunta sai wanda farkonsa ya muni wannan duka maulana shaka mara tijani zulkurbi wata dani sakanallahu min faidi madadihi bi azamil awani yana tsoratarwa ne domin kiyayar da'awar shehunta ba kowace shehunta ba ce da'awa kamar yadda da yawa suke zato abubuwa guda uku mutum ya same su shehi ne a shukuru wal yaqinu wal khawfu min Allah kuma shekaru baya ba da shehunta kamar yadda da yawa a cikin dari ya ce ai sababbin shehunne in ka ji ana sababbin shehunne ko kaza sai ka tambaya sababbin shehunne sai a ce ai yan shekaru talatin ne su ne shehunnai kar a manta duk wannan tafiye-tafiyen da shehu tijani ke da wannan jawabin da muke muku bai kai arba'in ba har yanzu duk wannan gwagwarmayar da ake bai kai shekara arba'in ba saboda haka mafi yawanci malami idan ya ga yana neman abu bai samu ba to yakan iya faɗin abu na ɓatanci ga wanda ya ga ya samu wannan abu ya jama'a musulmi mai hattara daga irin waɗannan abubuwa to maulana shaka mara tijani allah ya ƙara mar yadda bayan wannan haske wannan walƙiya na fatihi mubini ya bayyana a goshinsa kuma ya yi kwalliya da sifofi jalaliyai da jamaliyai irin sufofin da suke gigita hankali suke tada tunani na mai kallo sai ya zama shaudijani daga wannan lokaci baya bukata komai a tsakanin talikai baya nufin komai sai dai ya je ya sauke farali ya hajjanci ɗakin Allah mai alfarma ya ziyarci kabarin kakansa masoyinsa jagora mafi girma alaihi salatu wassalam to daga nan ne maulana shekh ahmad tijani zulkurbi wata dani sakanallahu min bahari ulumihi bi amlail awani ya bar madinatul jidar wato tilmisan ya bar tilmisan hijira na da shekara 1186 a lokacin shehu jani shekararsa 36 lokacin da ya zo wani gari a zuwawata ko kuma zawawata ana kiranta madinatu jarjarata a wancan lokaci yanzu kuma suna kiranta tizi wazzo to wannan gari kusan daga gabashin kasar Algeria daga gabashin babban birnin kasar Algeria zuwa wannan gari a zuwa wata ko zawa wata tafiya ce ta kusan kilomita 120 mafi yawancin mazauna wannan gari barbar ne abin da ya sa ake kiranta zawa wata waɗansu baƙin larabawa ne manya-manya malamai suka rika shigowa a wannan lokaci suna shiga ƙasar to da suka shigo sai suna ta kafa makarantu da zawiyoyi makarantu na haddan alkurani da zawiyoyi na tarbiyyar muridai kuma har yanzu akwai ragowar irin wannan makarantu akwai ragowar irin wannan zawiyoyi waɗanda aka kafa su shekaru ɗaruruwa da suka wuce ɗin suna nan a wannan gari da shehu jiyani Allah ya ƙara mar yadda ya shigo wannan gari a zuwa wata ko zawa wata shikenan sai ya samu labarin wani babban shehi jagora al-imam al-arif al-humami qudwatul muttaqina wa umdatul muhaqqiqina abi abdullahi sayyidi muhammad bin abdurrahman bin ahmad bin yusuf bin abil qasim bin ali bin ibrahim bin abdurrahman al-kashtuli al-jarjari al-azhari al-khalwati shi wannan wali an haife shi hijira tana da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya ne da talatin da uku ta gaya ba maulana shaka Ahmad tijani allah ya ƙara mar yadda shekara goma sha bakwai kenan an haife shi a anguwan bani ismail kaddara allah tabaraka wa ta'ala ta janyo shi ya zo masar sannan ya zo jami'atul azhar sharif yana yaro karami ya yi karatu a nan jami'ar azhar sannan ya yi aure a cikin alkahira ya zama fitaccen malami wanda yake masanin ɓangarori daban-daban fannoni na ilimai daban-daban na addinin musulunci kuma ya yi rubuce-rubuce da yawa a cikin sanar da halitta da kuma shiryar da su ya zuwa ga tafarkin alkhairi littattafan da shi wannan wali ya yi almajiransa manya waɗanda suke wato khalifofinsa a cikin ɗariƙarsa su suka dinga kulawa da waɗannan littattafai har suka kawo yanzu to a hannunsa maulana shaka mada tijani Allah ya kara mar yadda ya karbi dariƙa khalwatiya yana daga cikin manyan jigajigan malaman sufanci a zamaninsa ya yi suna kwarai da gaske yana da mabiya dewa yana da zawuyoyi a ƙasashe daban-daban ya rasu farkon watan almuharram hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da takwas wanda yake so ya ga tarihin wannan waliyi to sai ya duba tarjamarsa a cikin tarihil jaza'ir sakafi na abil qasim sadillah ko kuma ya duba ta'rifil khalafi bi rijalis salafi na hafnawi ko kuma ya duba fakihatil hulqumi fi nubzati qalilatin min ahwalil qaumi na Sheikh Ali ibn Umar ad-Dawlaki ko kuma ya duba mu'jamil muallifina na kahala akan wannan haduwa da Maulana Sheikh Ahmad Tijani Allah ya kara mar yadda yayi da wannan wali babba abi abdullahi sayyidi muhammad bin abdurrahman al-kashtuli al-azhari al-khalwati zaka ji ibnu babar alawi Allah ya kara mar yadda na faɗa cikin munyatul murid yake cewa fa hanna lil azhari al-mibdali ani zawawiya akhal kamali famala nahwahu fa khussa bil maram وهو من الهفني شيخه الإمام لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله أهن للأزهار المثبالي عن الزواوية أخل كمالي فهن للعذار المفدالي عن الزواوية أخل كمالي فما لنا وهو فخص بالمرام ومن الابن شيخه الإمام لا إله إلا الله الله الله lokacin da maulana shek amar tijani zalkurbi wata dani tsakanin lamin faidi madadihi bi azamil awani ya shigo kasar tunusiya ya shiga kasar hijira tana da shekara 1186 ya zauna a cikin wannan ƙasa ta tunusiya shekara guda wani lokaci yana cikin tunus wani lokaci yana wani gari susata susata wani birni ne a cikin ƙasar tunusiya daga kudancin babban birnin ƙasar tunusiya zuwa susata tafiyar kusan kilomita 140 ne saboda haka ne al'allamatu maula abdulhafiz al'alawi yake faɗa a cikin jami'atul irfaniya yake cewa wa amma tunusa wa susata wa ƙar hunaka haulan kamilan ni'imal maƙar وأما تونس وصوصة وقر هناك هولا كاملا نم المقر وأما تونس وصوصة وقر هناك هولا كاملا نم المقر لا إله إلا الله الله الله Yauti yani Allah ya kara mar yadda ya zauna a ƙasar Tunusiya yana kai kawo tsakanin Tunus da Susata ya zauna sai da shekara guda madalla da wannan zama da yi. a wannan zama da shehu jani ya yi Allah ya kara mar yadda a ƙasar Tunusiya yana ta karantar da ilimai masu amfani a wannan zaman ne ma ya karantar da hikamar adaiya wadda manya-manyan waliyai sufaye suke cewa da a ce ya halatta a yi sallah da wani littafi ba alkur'ani ba to da in an karanta fatiha kurum sai a karanta hikamul adaiya da yayi sai dai ba a halatta ba saboda tsarkin littafin da nauyin maganganun da yake ciki da kuma hasken da yake ciki da ilimi da asiri to da wannan littafi hikamul adaiya maulana shekha ahmad tijani Allah ya kara mar yadda ya dinga narka zuciyoyi busassu ya dinga tausasa zuciyoyi waɗanda suka bushe suka yi ƙarfi to ana nan ana nan da yake shaujani duk ƙasar da ya je yana tambaya su wane ne manyan bayin Allah domin ya je ya ziyarce su kuma ya musu hadiya ana nan ana nan sai labari ya kawo shau tijani Allah ya kara mar yadda cewa akwai wani wali shahararre ya shahara da kurbaniya kowa ya tabbatar cewa wannan waliyin kudubi ne sai dai mutumin baya yadda a haɗu da shi baya yadda a haɗu da shi shikenan shau tijani Allah ya kara mar yadda ya shiga bincike akan wannan wali yana cikin bincike sai Allah ya haɗa shi da almajirin wannan wali ana kiran shi alwaliyu shahiri sahibul qadril kabiri saidi abdussamad rahawi shi ma wali ne babba yana ƙarƙashin wannan kudubin ne shikenan sai suka haɗu da shojani sai shojani yana tambayin shi labarin wannan kudubi ya ce masa yana so ya haɗu da shi sai shi wannan wali saidi abdussamad rahawi sai ya ce masa ai la izna lahu fi mulaqati ahadin illa talamizatahu arba'ati wa ana minhum shi wannan ƙudubin da kake magana bai da izinin haɗuwa da wani ɗaya a cikin halitta sai dai almajiransa guda hudu ko iyalansa sai dai in sun bi ta hanyar almajiran domin ya riga ya manyanta ba a ganinsa sai almajiransa guda hudu ya ce kuma ni ina cikin hudun amma mu ma ba ma iya ganin shi kullum sai dai daren juma'a da daren litinin daren juma'a da daren litinin shine kawai lokacin da muke samun damar haɗuwa da shi domin tattaunawa akan abubuwan da ya shafi halara to sai shoja ne ce ina neman ka nema min haduwa da ya ce a ba zai yiwu ba saboda kaji kaji kaji bai da izini akan wannan to sai shoja ne dauki hadiyar wasu kuɗaɗe sai ya bashi ya ce to ka kai masa hadiya ka ce ina gaishe shi lokacin da hadiya ta sadu da hannun wannan kudubi yana rike ta sai ce almahabubu ba asa mahabuban masoyi ya aiko da abin wato almahabubu nau'un min anwa'id dananir ishara ce zuwa ga hadiyar da shehu tijani aiko da ita ya cewa masoyi ya aiko da hadiya so da ka shi abin so ne hadiyar sama karɓaɓɓiya ce to shehu tijani radiyallahu ta'ala wa rabahu annabi amin ya koma ya ci gaba da karantarwa da yana cikin ƙasar tunisiya da har yau yana karantarwa da kuma tsananin tsayuwa akan lamarin addini da taimakon al'umma da sanar da su abin da ya kamata su sani shikenan wata rana labarin Shautijani ya fara yawo a cikin ƙasar Tunisia sai sarkin ƙasar sai ya aikowa da maulana Sheikh Ahmad Tijani zil qurbi wata dani sakanallah min faidi madadi bi azmil awani ya aiko masa da wasiƙa da Shautijani ya karanta wasiƙa sai ya ga sarki yana farin ciki da zuwansa yana madalla da shi da irin amfanin da ya kawo cikin ƙasarsu da yadda yake amfanar da bayin Allah 'yan ƙasa sai ya ce to abin da nake so ina so ka taimake ni ka zauna a ƙasan nan domin yadda naga ka tsayu da lamarin addini da karantar da shi da rubuta shi da kula da bayi don su san shi saboda na naɗa ka kai ne shugaban majalisar koli ta malaman ƙasar tunisiya baki ɗaya wato mufti kenan zan yanka maka albashi duk wata sannan zan baka gida ƙatoto sannan kuma zan ba ka limancin babban masallacin jami'in zaituna wato jami'in zaituna kamar jami'ar azhar ce kamar jami'ar azhar ce a ƙasar tunisiya kenan kuma tana kama da jami'atul qarawiyin da ke maghrib da shehu tijani Allah ya kara mar yadda ya karanta wannan wasiƙa sai shuru ya murmushi ya ce Allahu akbar sarki sarkin ƙasar tunisiya yana so ya naɗa ni shugaban malaman makarantar rabon gado da kuma sha'anin zakka da wankan gawa da ɗaurin aure da raɗin suna da sallar gawa ni kuma ina so ubangijin bayi ya naɗa ni shugaban malaman makarantar wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bi kulli shay'in alim daga nan shehu tijani sai ya kokari ya nemo wannan sahibin nasa sai di abdulsamad rahawi ya ce masa kaga ina so in bar ƙasar nan amma ban gaya wa kowa ba don Allah ka nema min izini wurin kudubin garin nan shi shehin ku kenan ka gaya masa ya lamunce min ina so zan hau ruwa zan shiga misra domin an fara min tai akan makamai na malamai za a haɗa na rikici da su kenan dan malami ya ji bako ya zo ya zama limami a gari sai ya yi hali nan zai sha tabbata ya da alamtar kaifa da sauransu Shehu ya ce ni ba zan shiga wannan tsarin irin na malamai ba ai ta rikice rikice kawai akan wani abu haka na duniya to ka nema min izini ka ce lamunce min zan hauruwa shikenan sai dai Abdul Samad Rahawi ya shiga lokacin shiga da yayi ya je ya gaya wa wannan shehi nasu wannan babban kudubi shikenan sai kudubin ya ce kullahu anta mabmunun zahaban wa iyaban ka gaya masa in kun haɗu ka ce na lamunce masa zuwa da dawowa zai je cikin aminci ya dawo to daga nan ne shaujiyani bai sallama da kowa ba sai ya fita kawai sai ya shiga kwale-kwale ya hau ruwa ta sama misra Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya kiyaye shi daga dukkan abin tsoro ya isar da shi ƙasan misra cikin aminci lami lafiya waje a misra wa hawa bahrun zahir yas'alu aina halla najmun zahir shaykhu shuyukhi waqtihi mahmudu من فضله بين الورى مشهود لما رآه قال محبوبا أرى له أجل ما لقلب في الورى وجاء مصر وهو بار زاخر يسأل أين هل نجم ظاهر شيخ شيوخ وقته محمود من فضله بين الورى مشهود لما رآه قال محبوبا أرى له أجل ما لقطب في الورى لما رآه قال محبوبا أرى له أجل ما لقطب في الورى لما رآه قال محبوبا أرى له أجل ما لقطب في الورى لا إله إلا الله الله الله lokacin da maulana shiga Ahmad Tijani Allah ya kara mar yadda ya shiga Misra al-Qahira to ya fara tambayan ahlul khair was salahi sai aka tsinkayar da shi zuwa al-qudbil ashhar sahibi sirril abhar hujjatul islam misbahuz zalam al-musharakin nabil المحدث الصوفي الجليل ذي الفكر السائب والذهن الثاقب الفاضل المنيف الأعرف الزاهد الأفيف العارف الكبير والولي الشهير عود المعرفة الشامخ المتمكن الراسخ الكامل الإرفان والاتباع الموسل المربي النفاع أبي الفضائل سيدي محمود الكردي الكوراني المصري دارا وقرارا العراقي أصلا ومنشأ Allah ya ƙara mar yadda. Yau Tijjani yana alfahari da wannan ƙwarai da gaske, wannan kuɗubin nan na Misran nan. Yana daga cikin manya-manyan jigajigan kuɗuban sufanci a zamaninsa. An haife shi ne a Sakis, a ƙasashen Kurana. Ya zo Misra lokacin da ya kai shekara goma sha takwas ya zo don ya yi karatu, kuma sai ya haɗu da wani babban wali a Sheikh Saidi Muhammad al-Hifnawi ya zauna a wurinsa yana almajiranci ya karbi dariƙa a hannunsa. to daga baya kuma sai ya zo ya karbi dariƙa a wurin shehin shehinsa shine sai di mustapha bakari sai aka waye gari ya zama daga cikin fitattun bujiman kuduban ɗariƙan halwatiya a zamaninsa musamman daidai ƙarshen ƙarni na goma sha biyu bayan hijira kuma shi wannan kudubi sai di mahmudul kurdi yana da littattafai da dama a cikinsu akwai risalatu suluki li abna'il muluki akwai risalatun fil hikami ya sa mata suna nasihatul ahbab da sauransu wani daga cikin almajiran saidi mahmudul kurdi yana cewa dalilin da ya sa ya rubuta wannan littafi nasihatul ahbab wato ya yi ru'uya ne ya ga muhyiddini shekul akbar ibn al-arbi al-hatimi a cikin bacci a ru'uya ya ba shi wani mabudi ya ce masa iftahil kizana wato ka buɗe taskoki da wannan mabudin da na baka kawai sai ya farka sai ya ji wannan kalma tana kewayawa a kan harshensa tana ta yawo kuma tana jujjuyawa a cikin zuciyarsa kenan sai ya rubuta ya ce tun daga lokacin duk lokacin da waridi ya zo min in na tunkuɗe shi sai in ji yaƙi tafiya in ya tafi sai ya dawo in ya tafi sai ya dawo sai na gane cewa Allah ta'ala yana nufin wani al'amari ne da ni to shine sai ya zauna ya rubuta wannan risala kuma a kankanin lokaci ba tare da wani takallufi ba ba tare da ya wahalar da kansa ba wato kai ka ce ana gaya mai ne yana rubutawa haka ya rubuta ta kawai bai taba tsayawa ban ya fara rubutu sai ya kai kawai shi wannan babban kudubi sai dai mahmudu kurdi ya koma ga allah ne wato uku ga watan almuharram hijira tana da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tis'in da biyar a lokacin maulana shekh ahmad tijani zulkurbi wata dani tsakanin allah min faidi madadi bi azamil awani yana da shekara arba'in da biyar a rayuwar shi almajirinsa sai dai sulaimanul jamal shi ne ya yi masa wanka aka yi masa sallah a jami'atul azhar a nan alkahira aka binne shi a cikin sahara kusa da kabarin shehinsa sai di mustapha bakari duk mai so ya ga tarihinsa ya duba tarjumarsa a cikin ajaibul asar fit tarajim wal akhbar na jabarti ko kuma ya duba al'alam na zarkali ko kuma ya duba mu'jamil mu'allifin na kahala to lokacin da maulana shek ahmad tijani allah ya kara mar yadda wato ya zo wurin wannan babban kudubi sai di Mahmudul Kurdi a Misra farkon haduwarsu kafin su gaisa sai ya nuna shaudiyar ya ce masa anta mahabubun inda Allah fi duniya wal akhirati kai abin so ne a wurin Allah duniya da lahira sai shaudiyar ya ce masa min aina laka haza a ina ka samu wannan maganar taka mai girma sai ya ce min indillahi daga Allah na same ta sai shaudiyar radiyallahu ta'ala anhu ya ce masa kaga kuwa ra'aituka bitunusa فقلت لك إني نحاس كل ذاتي فقلت لي هو كذلك وأنا أقلب نحاسك ذهبا yace ni na ganka fa lokacin ina ƙasar tunisia ina karantar da ilimi sai ni ru'ya kai ɗin nan kai na gani sai ina gaya maka cewa gaba ɗaya jikina zatina wato tagulla ne dukkanina tagulla ne sai ka ce eh lallai haka ne amma ka yi haƙuri zan mai da tagullarka zinariya da shehu jani ya gaya masa wannan ruya sai ce huwa kamara ita yadda ka ganin nan haka abin yake lallai ni ne zan rina ka zan mai da kai zinari sannan bayan kwana biyu sai ya tambayi shehu tijani Allah ya kara mar yadda ya ce masa ma maɗalabuka wai bawan Allah me buƙatar ka ne sai shehu tijani ya ce masa alƙudubaniyatul uzma kudubaniyar da tafi kowace girma ita nake nema sai ya ce masa laka aksara min ha za ka samu sama da ita kaga a nan ne za ka ƙara gane cewa dukkan waliyai sun san cewa maulana shekha ahmad tijani zilkurbi wata dani tsakanin allah min faidi madadi bi azamil awani cewa shine khatimul awliya al muhammadiyyin kuma shine al qurbul maktum domin laka aksara min hadin nan in dai ba khatmiya ba to me zai samu kuma to daga nan ne maulana shekha ahmad tijani Allah ya ƙara mar yadda ya fara shiri yana shirya kaya ya ɗauki sandar tafiya zai kama hanya zuwa hajji baitullahi haram kuma zai tafi domin ya ziyarci kabarin kakansa sallallahu alaihi wa alihi sallama to a lokacin da zai ban kwana da shehinsa sai di mahmudu kurdi wannan na misra sai ya masa addu'a ya lamunce masa zuwa da dawowa ya ce masa ina so idan ka je ka sauke farali ka ziyarci shugaban samuwa sallallahu alaihi sallama don Allah in an dawo kar ka wuce ina so mu gana ina so in ganka to ne ce masa naji zan dawo insha Allah to daga nan maulana shekh Ahmad Tijani zalqurbi wata dani sakanallahu min faidi madadi bi azamil awani ya kama hanyar tafiya makka tare da ayarin alhazai wannan tafiya shehu Tijani ya yi ta ne a cikin watan shawwal kuma ya shiga makka ne a cikin watan shawwal zada Allahu sharafan wata aziman ya zuwa wannan bayani ibnu baba da alawi yake nuni da wasu baitukansa a cikin muniyatul murid yake cewa wa ja'a fi shawwali nilka abata fi sanati sab'in duna ma tawaqqufi wa kana izzaka min al-kibari ba'dun biha wa kana za asrari fantafa ash-shaykhu bihi mukataba wa lam taqa bainahuma mukhadaba fa akhbara ash-shaykha bi mautihi fa qala anta alladhi tarsu mali min kamal fa kana ma qala lahu wa bashara بما الزبيبي به قد أخبرا وجاء في شوال الكعبة في سنة سبع دون ما توقفي وكان إذاك من الكبار
بعد بها وكان ذا أسرار فانتفع الشيخ به مكاتبا ولم تقع بينهما مخاطبا فأخبر الشيخ بموته فقال أنت الذي تريس مالي من كمال فكان ما قال له وبشرا بما الزبيبي به قد أخبره لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله wato lokacin da maulana shekha madar tijani zilkurbi wata dani sakanallah min faidi ulumihi bi amla il awani ya iso garin makkal mukarrama al musharrafa zada allahu uluwan wa rif'atan wa izdan wa makanatan ya shige ta ne cikin watan shawwal hijirana da shekara 1187 a lokacin shi kuma shekararsa 37 Allah ya kara mar yadda ya tafi makka duk wannan gwagwarmaya fa da ake yi fa shehu jani bai kai shekara 40 ba duka abin da ake ake faɗa. Sau da duk wata daraja tana zuwa wa bayin Allah ne a shekaru ƙanana sannan sai su girma da wannan martabar tasu. Shi yasa a kowane zamani Allah tabaraka ta'ala ke batar da hankalin ba'arin malamai idan za su zagi bayin Allah sai su zage su da karancin shekaru da karancin ilimi da wani abu makamancin wannan babu shehin da ba a zage shi da kankantar shekarunsa ba babu shi to daga nan maulana shekha amara tijani zilkurbi wata dani sakan Allah min faidi ulumihi bi amla awani ya sadu zuwa Ka'aba albait haram yana yin ido biyu da Ka'aba sai da ya kuka ya kuka ya kuka saboda tsananin shauki kaunar Allah da soyayyar manza Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma godiya da Allah ya kawo shi wannan wuri mai tsarki cikin aminci ya samu rabauta da sumbantar Hajarul Aswad da sumbantar Maqam Ibrahim kuma duk inda ake zuwa a yi ibada sai da shehu jani ya je ya tsaye ibada ya ba ibadar haƙƙinta daidai sannan ya bar wurin to bayan ya gama aiki ya cika an yi komai da ya kamata a yi to sai ya fara bincike yana tambayan su wane ne ahlul khair was salahi war rushd wal falah kamar yadda al'adarsa take duk garin da ya je sai ya nemi mutanen kirki domin ya samu kamalin dalabi wan najahi sai ya samu labarin wani babban shehi ana kiran shi al-sheikh al-imam الهبر الهمام بدر التمام ومسك الكتام وشمس الأنام وقمر دارة الأعلام أبي العباس سيدي أحمد بن عبد الله الهندي رضي الله تعالى عنه shine babban kudubi da yake zaune a makka al-musharrafa a wannan zamani a wannan lokaci maulana shaka amar tijani allah ya kara mar yadda ya amfana da wannan shehi kwarai ya amfana a hannunsa da abubuwa da dama ya karbi ilimai da asirai da hikimomi da hasaki sai dai ba ido da ido ba ba gaba da gaba ba a ya karbi ilimman ne ta hanyar mukataba da murasala kawai ta hanyar wasiƙa da rubutu ba tare da mulaƙati ko muwasala ba ba tare da sun haɗu ko sun sadu ba to lokacin da maulana shek ahmad tijani zulqurbi wata dani sakanallahu min faidi madadi bi azmil awani ya nemi yana so su haɗu ido da ido gaba da gaba sai ya ce wa shehu tijani Allah ya ƙara mar yadda la izina lana fi mulaqati ahadin aslan ba mu da izini a cikin haɗuwa da wani mutum ɗaya faufau ya ce amma ka yi haƙuri kaji kaji yadda lamarin ka zai kasance kaji kaji za ka zama kaza za ka zama kaza za a yi kaza za a yi kaza za dukka sai da ya ga shehu tijani al'amarinsa baki ɗaya wanda Allah ya sanar da shi shi wannan babban kudubi na makka sai di Muhammad bin Abdullahi Hindi yana da hadimi duk zuwan da Shehu Tijjani zai yi hadimin ne yake shiga da shi kuma duk abin da za a bayar na sako hadimin ne yake karbowa to wannan zuwan da Shehu Tijjani yi na ƙarshe bayan ya ƙara aikin hajji yana so zai tafi Madinatul Munawwara ala sakin Abdul Salatu Askar Taslimi ya zo za su yi bankwana da wannan jagora sai ya ce masa an tawarisu ilmi wa asrari wa mawahibi wa alwari wala ɗa'ifi wa raƙa'iki wa daƙa'iki wa haƙa'iki wa jazbi wa suluki wa an tawarisu maƙami wa usi ka bi auladi min ba'adi ya ce wa shaujani kai ne magajin na idan na tawafa in na rasu kai ne magajin asiraina kai ne magajin baya-bayan da Allah ya bani kai ne magajin hasakina kai ne magajin tafsasan ilimmaina kai ne magajin zurfafan ilimmaina kai ne magajin manya-manyan ilimmaina kai ne magajin ilimmaina na hakika kai ne magajin jazabana da sudukina kai ne magajin makamaina baki ɗaya ina maka wasiya da ‘ya'yana bayan bani wannan wali yana gama faɗin wannan dan ta taga ake yin maganar ya rubuta shujjan abubuwa da dama a ƙarshe da za a rabu shine sai aka yi magana domin shujjan ya ji muryarsa ba dama a haɗu ido da ido bai da wannan izinin da za a haɗu to da hadimi ya ji wannan sai hankalinsa ya tashi ya ce masa hazihi muddatun min samaniyata ashara aman wa ana fi kidmatika artaqibu ma yaudu alayya min jihatika والآن أتى رجل مغربي تقول له أنت الوارث لسائر كمالات منصبي saboda Allah akarmaka Allah in aka yi mun haka an mun adalci yanzu kar a manta ba shekara goma sha takwas ina muku hidima kullum ina sauraron abin da zai taho daga gare ku zuwa wurina yanzu rana tsaka kawai wani balaraban ƙauye daga yamma ya zo wurinka ziyara shi kenan ka ce masa shine magajin dukkan makamanka da matsayoyin da ilman da Allah ya baka to ni me nawa kenan wannan shehi Sheikh Ahmad bin Abdullahi al-Hindi yana cikin ɗaki da ya ji abin da muridi ke faɗi sai ya masa tsawa daga cikin ɗakin ya ce masa ta'addab ayyuhal walad laysa al-amru li inna ma huwa lillah walau kana al-amru li la dafa'atuhu ila waladi walakin al-amru bi yadillahi yutihi man yasha hadha mimma laysa li ahadin fihi ikhtiyar وإنما هو بيد الفائل المختار وهو سبحانه يؤتي فضله من يشاء من عباده ويختار ولو كان لي في الأمر اختيار لكان ولدي أولى من أخصه بالإيثار يتشي مسا إلى دبي يارو إلى دبي كاجي الأمر با أهنونا يكي الأمر أهنن الله يكي da wannan al'amari a hannuna yake kar ka manta fa ina da 'ya'ya da sai in ɗauka in ba ɗana babba sai dai ban da iko domin al'amarin a hannun Allah yake shi kuma Allah yana ba wanda ya ga dama ne saboda haka wannan yana daga cikin al'amura wanda wani ɗaya bai da zaɓi a ciki al'amarin duka yana hannun ubangiji makaɗaici wanda shi kaɗai yake aikata abin da yake so ya zaɓa saboda haka ubangiji yana ba da baiwarsa ne ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa kuma ya zaɓe shi da a ce wannan al'amari ina da zaɓi a ciki to da ɗana zan zaɓa in keɓance shi in ba shi wannan makami fakana al'amru kama ƙala shi kenan sai shehu tijan radiyallahu ta'ala na wardahu annabi an ya zama shi ne magajinsa to kuma irin wannan al'amari fa tun daga farko har zuwa yau haka yake duk da dai zamani yana jujjuya abubuwa yana canzawa in har baka zama dan wani malami ko dan wani shehi ko dan wani babba ba to har abada wai kai Allah ba zai baka komai ba to ina janyo hankalin yan uwan musulmi da yan uwanmu yan ɗariƙa mu sani cewa innal falla bi yadillahi yuti man yasha kar mu rika yi wa Allah iyaka a ce babu waɗanda za su iya komai a cikin addini ko kuma a cikin ɗariƙa ko a cikin faida sai ƴaƴan shehunnai dole an yi wannan an yi kuskure kwarai da gaske kuma an saba wa Allah a kyala Allah ya aikata abin da ya ga dama da bayansa a lokacin da ya ga dama ya ba su abin da ya ga dama dan ba mai ce da shi dan me daga nan shi wannan babban wali babban kudubi saidi Ahmad bin abdullahi hindi sai ya rubuta wata wasiƙa sai ya aiko ya ce a ba shi tijani Allah ya ƙara mar yadda da maulana ya buɗe wasiƙa sai ya ga bi haƙƙi alaika illa ma fa'alta bi waladi khaira wa ukhbiruka bi anni sa'amutu fi 20 min shahrillahi zilhijjatil harami abin da ya rubuta mai a wasiƙa ya ce ina haɗa ka da Allah da kuma matsayin da kake gani nawa a zuciyarka ka aikata wa ɗana duk abin da ka san ya dace da shi na alkhairi ka tarbiyyance shi ka riƙe shi kuma ina baka labari ina so ka sani dama kai nake jira ni zan rasu ashirin ga watan zilhijja ni zan rasu watan zilhijja yana da kwana ashirin to kuma yadda ya faɗa ɗin haka aka yi ya roƙi alfarma a wurin shaudiya ne ce don allah karka bar ƙasan nan karka bar sai kaji na tawafa na so ka tsaya a yi komai da kai to lokacin da shaujani ya tsaya aka gama komai aka bisa shi bayan an binne shi sai shaujani ya kira ɗansa ya shigar da shi ɗaki ya kulla ƙofa ya yi masa wa'azi ya tunatar da shi ya sanar da shi ya arrafar da shi ya wasalantar da shi sannan ya kafa shi akan waɗansu asirai na ma'arifa domin ya kiyaye amanar da mahaifinsa ya bashi kuma domin ya cika alkawarin da ya karba daga mahaifinsa wato kafin wafatin wannan kudubi Sheikh Ahmad bin Abdullahi Hindi ya ba Shehu Tijani wani zikiri wani wurdi wani sirri babba ya ce Shehu Tijani ya rika karantawa amma kwana bakwai kawai zai yi idan ya karanta wannan sirri kwana bakwai za a yi masa fatahi sai dai sharaɗi ya ƙaurace wa mutane kwata-kwata kar ya yadda wani ya gan shi har zuwa rasuwa bayan ya ƙara wannan aiki kamar dai yadda shi yake wato yana so shi ya gaje shi har irin ɗabi'ar da irin wilayar shi yadda ke ɓoyewa kullum a ɗaki ba a ganin shi sai daren juma'a da daren litinin to yana so wai shehu tijani ma ya gaji wannan sai shehu tijani ya ce masa bai masa alƙawari ba ba zai yi wannan ba sai ya ce to babu komai Allah ya kai ka lafiya amma ina maka bishara rashin gani na da baka yi ba ido da ido taltaki bil kudubi ba'adi ya kafi ka anni za ka haɗu da kudubi gausin zamani yana nan a madinatul munawwara ala sakin abdul salatu askar taslimi duk abin da kake nema a wuri na baka gama samu ba wannan kudubi shi zai cika maka duka kuma ina maka albishir labudda tudriku maqaman fauka maqamu shazali babu makawa ba za ka bar duniya ba sai ka take wani makami sama da makamin abul hasan shazali kamar yadda wato sayyidi muhammad ibn al-hasan al-wanjali wanda muka faɗe shi a baya gaya wa shauti jani cewa za ka riski makamin shazali to ka ji ga wani shi ma ya ƙara gaya masa to yan uwa ya kamata mu dakata a nan saboda ƙurewar lokaci sai Allah ya kai mu zuwa gobe insha Allah za mu ci gaba za mu ji yadda shauti jani radiyallahu anhu ya shiga madinatul munawwara ala sakina abdul salatu askar taslimi يا ربي يا رب يا رباه يا سمد فكن مجيسا لنا يا واحد الأحد يا بر يا وتر يا عين المراد أجل يا من لا له شفع كلا ولا ولد أجس أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيع له حقا ولا ند أنت القياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنساب يا حمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آله أسابي سند سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين